إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل وتقوه بالسر والعلن واعلموا انه مطلع على اعمالكم وهو المحاسب عليها جليلها وكبيرها وصغيرها وكبيرها لا تخفى عليه خافية عباد الله في هذا اليوم المبارك نواصل بأحاديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يشير فيها إلى بعض ما جرى في من كان قبلنا من بني إسرائيل يهودهم ونصاراهم وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديثنا اليوم يرويه مسلم عن أبي سعيد الخبري ويرويه الإمام البخاري بألفاظ متقاربة ومعنى واحد بينما رواه مسلم والبخاري ففي الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان بمن كان قبلكم رجلا قتل تسعة وتسعين نفسا في رواية البخاري تسعة وتسعين إنسانا فموضوعنا اليوم هل هذا الرجل القاتل السفاك للدماء الهتاك الأكثر الذي قتل تسعة وتسعين نفسا لكن تداركها الله تداركه الله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته وهذا يدل على واسع رحمة الله تبارك وتعالى فأراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى فسأل أناسا أن يدلوه على أعلم الناس على وجه الأرض لكن للأسف دلوه على رجل راهب فذهب إليه وروى له قصته وأخبره أنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل من توبة أيتوب الله علي إذا تبت وأنبت إليه هذا الرجل العادل أخذته الحمية العبادة أخذته ما يشعر بنفسه فزجره ونهره وقال كيف يتوب الله عليه وقد فعل وفعل فقال صلى الله عليه وسلم هذا الرجل القاتل كمل به المئة أي أكمل به مئة نفسا ثم خرج بعد ذلك أراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى بالمرة الثانية وسأل أناسا أن يدلوه على أعلم الناس على وجه الأرض في هذه المرة دلوه على رجل عالم فذهب إليه ففي هذه المرة روى له قصته قائلا أنه قتل مئة نفسا فهل من توبة فقال له الرجل العالم وهذا هو الفرق الواضح بين عالم وعابد بين من عبد الله تبارك وتعالى على علم وحكمة وبصيرة من أمره ومن عبد الله تبارك وتعالى ربما ببدعة لأنه في سابق القول قالوا دلوه على رجل راهب والرهبانية بدعة النصارى كما قال عز من قائل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها في هذه المرة قال الرجل العالم ومن يحول بينك وبين ربك ومن يحول بينك وبين التوبة ودلوه على أحسن ما يفعله هذا الرجل القاتل قال له اخرج من هذه القرية إلى قرية كذا وكذا فيها أناس صالحون فاعبد الله تبارك وتعالى على سيرتهم واسلك طريقهم واسلك طريقهم وتأدب في أدبهم فخرج هذا الرجل يرد هذه القرية المشار إليها لكن شاء الله تبارك وتعالى في منتصف الطريق أن تدركه المنية وهذا أيضا مما يدل على صحة علم الله تبارك وتعالى وأن سره وقدرته وإرادته ليس بإمكان الإنسان ولا بإمكان الملائكة أن يطلع عليها تمام الابتلاء إلا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يظهره الله عليه فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك العلم أو فنزل في ذلك العلم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم فاختصموا فيما بينهم قالت ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط منذ أن نجا إلى هذه اللحظة وهو القاتل لمئة نفسه وقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا إلى الله تبارك وتعالى مقبلا بقلبه في أثناء هذه المخاصمة أنزل الله تبارك وتعالى ملكا آخر في صورة بشر فحكم بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة أن يقيسوا فيما بين الأرضين الأرض التي خرج منها والأرض التي يريدها فقال صلى الله عليه وسلم في إثر ذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى الأرضين قال لهذه أن تبتعد وقال لهذه أن تقترب فلما قيل وجد أنه إلى قرية صالحة أقرب منها بشبر فقدر الله تبارك وتعالى أن تتوفاه ملائكة رحمة دوام مسلمين أونا رانا البركة في سنجيرين da muka ɗauko na hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke ba da labari cikin abubuwan da suka faru a ulumu da suke kafin mu ko da Yahudawa ko Banu Isra'ila kisar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada muke bayanin ta a yanzu kisar wani mutum cikin Banu Isra'ila ya kashe mutane ɗai ɗai har da sanin da ta sananniyar kisa na kuma san kowa ya sani amma abin da muke da bukata a cikin tafadar rahamar Allah madaukakin sarki da kuma abin da ke nuni cewa idan Allah ya tsara al'amari duk mutane ba wani sai gane sirrin shi kuma duk cikin mala'iku ba wanda ya sai gane hakikalin sirri da abin da Allah madaukakin sarki ke bukata ana iya fahimta ne ko a gane idan Allah ya nuna ma ya so ka fahimta wannan mutum ya kace mutum ta sani da kawa ya tashi da yawan tuba ya ce ku nuna min wayan kowa ilimi a daular duniya in je in mai fasawa ku gano waye malami in tambaye shi da shi a rayuwarsa kawai kisa ya sani da ta'addanci da barna amma ya san ana samun ilimi da wata a wajen malami ku ga waye malami kuskure da aka tun da aka samu sai malamai ko talakawa suka ɗauka da malami da masu ibada daidai da daidai kuma har waye wasu ce bala'in da muke fama da shi wallahi malami zai karanta ayar qur'ani zai karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya maka Allah baya so ga aya ga ma'anarta ya gaya ma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya inganta ga abin da manzon Allah ke amma mutane sun ɗauka mai tarbi bai sa ƙazamar riga wanda yake sa riga kala da kala wanda yake sa alkabba ko ya yi ƙatar rawani sai ɗauka daidai suke da mai ilimi har da sauyi da zina ya alamuna wanda zina la ya alamu sai suka tambaya waye ne karatu suka ce da wajen malam wani akwai ibada ba saɓon Allah ko cikin mutane baya shigowa su tunanin su wanda ya gyara kai shi har zai gyara su za ka yi tambaye shi ni malam na kashe mutum sai daidai har saba'in da ta idan na duba Allah madaukakin sarki zai yafe mu so in ba wanda ya san Allah ba wallahi ba wanda zai iya ba da wannan fatawa in dai tunanin ka hankalinka da kai tunanin ka zai aura ma ibada wallahi har kullum kana cikin kuskure shi yasa mutum in ya zauna yayin tunani in ba ilimi gare shi ba da jagorancin Qur'ani da hadisi sai wannan ma ya dace Qur'ani aka karanta ko hadisi aka karanta ba a nan gizon yake fatar ba ita ibadar Allah ya amince ya yarda da ita sannan kai din kana da ilimin da zaka gaya wa mutane a yi ko kada yi da ya tambayi wannan malami na kashe mutum tasa'in da tara shi sai ya tashi mutum da yake ko guda bai kashewa a kashe mutum tasa'in da tara yace Allah ba zai ka tuntun ban ba kawai ka tashi ka je ka jira mutuwa Allah ya gode ka yana zuru wannan kawai mutumin ya zama shi yau ko dan ganye ne dan giya dan ta'adda firki sai ya zo gudun yake tambayar kai idan na tuba Allah ya ce mun kace ba zai ko Allah ya ce zai da haka na kace ta sanin da ta malamin suka ce da ni hankali ne da ni ilimi ne da ni tunani ne ya kamata yi ya sa daidai wannan lokaci kaɗan mai yawo da hankali da ka ka gane eh zai karɓa ko ba zai karɓa ba ala akalla sai ka tsira da lafiyar ka sai kai ka sai ka tarafa hukumar zaɓen ba da ka tashi gaban wuri Allah ba zai yi maka ba ko kawai ne yake ma dan da ba za a yi mutum mai amfani su ba mai amfani da dauka kawai yake da yi mana da ake ta da inda tara ake ta kawai da yi amma idan Allah ya yi nufin rahamar in Allah ya so ya yi gafara shi ba wanda zai shiga tsakanin bawa da Allah da haka mutane da bai da zai sanya mai furi hudu ba abin da nufin ta cikin kalmomin da nake faɗa kafin ya ƙara wallahi ka nemi ilimin Allah ka san waye Allah ka nemi ilimin addini ka san addini ba a bauta wa Allah madaukakin sarki da sarari shi yasa an kace kawai ibada za ka yi ba ilimi tana cikin hadari kafin in ƙara da hadisin nan yake magana ai an samu abokai guda biyu ɗaya mai tsananin ibada da shi ma ɗaya kuma garma garma ne duk sabo da ta'addanci yana aikata wannan mai ibada yana masa wa'azi ka daina ka daina kullum yana mashi har ranar rasu ya ba kai ana ma wa'azi ka daina ka daina wa'azi ita na rantsa da Allah wannan abin da nake aikatawa Allah ba zai yace maka ba Allah ba zai yace da aka fara har sai da alharshin Allah ta motsa in ban kuskure ba Allah ya ce man dalladhi yata'alla ala Allah ana kuma waye dan karami da shi aka sai ya ce ma Allah wace abin da Allah ba zai yi ba yace ka rubuta na ya ce mashi kuma kai din aikin ka ya lalace saboda yayi ma Allah madaukakin sarki rantsuwar ba zai aikata kaza ba in Allah da aikata wa ne iko a cikin shi din ne iko ko Allah ne iko yace na ya ce kuma na rusa na ka aiki mu ga yadda haka to mutane abi Allah a hankali a kan waye Allah kuma ba abin da yake shiga tsakanin bawa da Allah hukunci ne na Allah wa da aka yi tsallaka bayan kwanan ya sake da dama yace jama'a ku nuna mun bai cikin so da ke tambaye shi jikina yana gaya mun ina da gafara Allah zai yafi zunubi na ku nuna mun malami aka na masa ga wani malami kuma aka yi sa'a malami yace malam na kace mutum sai da a ce da yake a tasa inda tara yau ɗari yace na kashe ɗari idan na tuba Allah zai yafi zunubi ai ba mai shiga tsakanin bawa da Allah ba kai ba inda wanda yake ta'addanci da sabo in ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah zai yafi mace قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا wadanda kuka yi ta'addin kuka wuce gona da shi kar ku fidda rai daga rahmar ubangiji Allah yana gafarta dukkanin zunubai yace wanda ya dika ta'addin ma Allah zai yafi amma ina ba ka shawara tun da kayan niyyar tuba kuma za ka tuba wannan garin ba garin zaman ka bane garin da kake kashe mutum ɗari mutane ba su sha kunnen ka ba ba su hana ka ba kai mu'amala a cikin su wannan gari bai dace zaman ka ba ka tashi ka bar gari ko ma gari kaza akwai mutanen kwarai mutanen arziki masu tsoron Allah ka bauta wa Allah a irin tsarin da suke bauta mashi ka ladabtu da irin ladabtu ka bin adar rayuwar su tuban ka zai tabbata har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai kafa rayuwar su wannan mutumin ana gaya masa shi da sai sallama da wannan garin da ya sake yana fita manzo Allah ya ce ya je rabin tafiyar shi sai azali ya kama shi yana wannan sun mutuwar amma zuciyarsa tana hankoran sai ya je garin na gaba manzo Allah ya ce sai fana abi fadli ya tura kirjin shi a haka Allah madaukakin sarki ya kabara da kirji ma yana son ya kai wani lokacin ko ɗan tsere ne ko ɗan kudu sai suna kudu sai an ji inda za a taɓa gani wani yake yi tsalle tura kirjinsa kuma ya ake lissafawa a nan shi ma sai tura kirjin shi a nan daidai lokacin da aka zaɓe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a zaɓe nan sa mala'iku guda biyu Allah ya yi wanda yake nuna maka har mala'iku ba su san abin da Allah ya tsara har mala'iku ba su san kaddara Allah madaukakin sarki ba mala'iku azaba sun kalli zahirin rayuwar shi mala'ikun rahama sun kalli zahirin abin da ya aikata a yau kowa ya sako da bai kafa shi manzo Allah mala'ikun rahama sun zo da nasu fari a cikin alhurki suna son taurar shi waɗanda sun zo a cikin sahun da manzo Allah ya ba da labari da kaya da karangiya suna so a sa mashi ne ba a zartar da shi tun a lokacin zarabar shi sai kuma rikice kawai waɗannan sun sako waɗannan sun sako mu namu ne wannan suna namu ne da a wani ai namu ne kuma suna namu ne sai Allah ya sake turo wani mala'ikan a cikin farzan adam sai ta kale ke hukunci tsakanin shi da ya zo wuce sai tattar suna yi kaddarar ubangiji kuma sai ta nuna waɗannan mala'iku fa da suke ɗaura rai sai aka ba wannan mutumin damar ya gan su suna wannan dariya su kuma su gan shi ba su gane mala'ika ba ne kawai mutum suka gani sai suka ta hukunci tsakanin su wannan mutumin ga halin ga halin shi sai ta sauke da haka ne ku ɗauki jibbo ku auna ba da sai da tudu na mala'ika daga inda yake zuwa garin da ya baro ku auna ku gani mita nawa za ku samu daga nan zuwa garin da zai je mita nawa za ku samu garin da ya fi kusanci da shi to an cikin shi in bai yi nisa da garin da ya saba kisan kai ba to dan gari in ya fi kusanci da garin tuba to tuba bai ne ana sati za a aure shi Allah ya wasa samu mai sai ce wanda ya baro in sai kare nisa ke kuma wanda da zai ce ke kuma ko kuma ka samu kamar biro ka dora a tsakiyar takarda in ka ja ka gaban ka ai za ka biran yana tsaye a gurin shi amma ana za ka karo gaban ka wannan sai ka kara ko wannan sai ka kara kusanci da haka da aka aura sai aka ai abin da ya rage ya sai wancan tafiyar bai fi ɗani guda ɗaya ba can kuma ta ɗan fi nisa da ɗani ɗaya duka wannan ɗani shi ne rahamar ubangiji a gare shi kuma tare da umarnin Allah maɗaukakin sarki wancan ta ƙara nisa wannan ta ƙara kusanci amma ɗani ɗaya aka samu da haka malaikun rahama sai suka ɗauki wannan mutum kuma aka rubuta shi cikin masu rahama Allah maɗaukakin sarki to wannan yake kwatanta mana kuma hikima wallahu a'lam da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari duk da akwai ayoyin tuba akwai hadisan tuba amma wannan yana kwatanta masa girman laifin da wannan mutumin ya aikata a zamanin manzon Allah ba wanda ya kashe mutum ɗari ba da a bada misali da shi kai ba ma wanda ya kashe biyu ko uku ba da a bada misali da shi da haka manzon Allah yana da buƙatar ya daga kai cikin al'umma ta gaba ya gano 'yan ta'adda sai ya baka labari kai din zunubin da ta aikata Allah zai yafe ko Allah madaukakin sarki ba zai yafe ba da haka mafi munin aiki mafi munin ta'addanci shi ne kisan masu imani wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban azima malamin suka ce sai Allah aka narkon azaba guda biyar a cikin wannan ayar guda ɗaya akwai tsinuwa akwai azaba akwai tabbata cikin azabar Allah madaukakin sarki akwai cikin Allah a cikin sa to ne da kai daidai har sau casa'in da tara kuma ka haɗa da kasuwar gumin mai ibada inda ya kwalla da abin da za a samu kenan a farkon gobe ana hutawa kasuwar gumin malami za a samu amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya ce da ko wanda suka je wajen boka ya kashe musu abokan takara kishiya da ta sa aka kashe mata kishiyoyinta yan siyasa da suka binne yara suka yanka jarirai yan ta'addanci da neman kasuwa da suka yanka mutane suka yi tsari da su inda za su duba zuwa da Allah waye yake Allah ba da su sarki ba da ya ce musu ba ba wanda yake Allah ba da ya ce ba sai kimar irin waɗannan hadisan kenan mu ƙara faɗaitar da kanmu mu taho zuwa ga neman rahama ubangiji mu tuba zuwa ga Allah matsawar kana da numfashi matsawar kana da rai in ka tuba Allah madaukakin sarki zai gafarta maka والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فمضمون فضول هذه الخطبة هو الحث على التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى فانطلاقا منه أقول لإخواني فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يوم المسلمين mun sake karanto hadisin da muke karantawa a kowace rana lalle mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah a ko'ina muka samu kai idan muna da munanan ayyuka kuma akwai din mu ba su da kyawawa Allah yana goge munanan yabe da su kyawawa mu mu'amalanci junanmu da kyakkyawar mu'amala lallai babban mawuri da mutuwar ta yi magana ba wani zunubi ne ma Allah mai daukakin sarki girma babu abin da Allah baya ya kaiwa da haka ya kwamu su ne mutuba zuwa da Allah mu nemi gafara ubangiji Allah mai daukakin sarki yana gafarta dukkanin zunubai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح حالنا اللهم أصلح حالنا اللهم أصلح حالنا اللهم أصلح حالنا اللهم أصلح حالنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا خيارنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم خصم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله